yau talata daren laraba a jirin da gida ga watan rabi'an yin afir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun cike da kitab littafi na arba'in da biyu za mu tashi littafi na arba'in da uku daidai a wannan littafi mai albarka na اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان zamu tashi kitabul fadail littafin da zai magana a kan falaloli falala kuma masu falala ita za a fara kuma wannan shine darasin mu na 227 zamu tashi hadisi mai lamba ta 1468 shafi na 430 a wata nuska malaikin kitabul fadail littafin da zai magana akan falaloli tun daga kan farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa kan sahabi na karshe za a bayani ɗaya bayan ɗaya ko kuma wasu daga cikin sahabbai za a ɗebo su a faɗi falalolin wanda aka faɗi wasu sahabban a ɗabaka ta farko to irin da ake so ka jingilawa sauran da ba kawo sunansu ba mutukar sahabi ya amsa sunan sahabi to ka rika tuno wannan falalar da aka gaya wa ɗan uwansa to haka haka da buɗa baka ta biyu ta uku har zuwa ƙarshen waɗanda za a kawo sai ce babu wani babi da mun faɗa shi littafi kuma cikin sa sai a samu abuwa babu buka fi mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wa sallam zai magana akan mu'jizozi mu'jiza shine gagara koyo wani abu da zai tafiyar abinda ba za ka iya yin sa ba shine mu'jiza gagara koyo an gane ko to shine yace ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kan an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga wanzo jira da aminci Allah tabbata a gare shi wa halat salat al-asr lokacin sallar la'asar yayi dama a larabci in kace halal waqtu kammal waqti ke lokaci yayi shine hala da aqrabi sai wa halat salat al-asr lokacin sallar la'asar yayi fanta masa nasul wudu sai mutane su rika neman abun alwala ta mun faɗa alwado bi fathil wawi shine mazubin ruwa na alwada alwado kuma alwadar azzanu mazubin ruwa shi ma azzanu kuma zunubi to haka yake to sai yake mutane su karka neman ruwan alwada balan yajiduhu ba su samu ba فوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء sai aka zo manzo kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi da mazubin ruwa alwala shine wazo fawada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi zalika al-ila'i yadahu sai annabi ya dauki hannunsa mai albarka ya sanya a cikin wannan mazubin ruwa domin al-ila'u ba kwariya kawai duk wani kwantena da za a zuba ruwa a cikin al-ila mu ne aka saba musamman a zaure sai a ce kwariya amma babu da ani yake babu da yake magana akan masjidi kawai ko wannan ke jami'in da al'awani mazubai to sai yace annabi ya sanya hannunsa a ciki wa amaran nasa an ya tawabba'u minhu annabi yace kowa zai alwala daga wannan ruwan ruwa ne a gungun ya ka kawo ko buta ko dan wani abadiri kankani sai annabi alaihi salatu wasallam ya sa annan da ce ce to kowa ya zo yi kana ce ce fara'aitu ma'a yanba'u min tahti asabi'i ana tsammani ya ce wallahi sai na ga ruwa na kulkuluwa daga karkashin kan ya sai annabi alaihi salatu wasallam kowa yana zuwa yana kamfata yana alwala ga ruwan yana ta kulkulowa wane mutum ya fi kowa bai da koyi ai kowarsa duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ko ga tufa mai kyau da kai ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam hatta tawaddu min inda akhirihim har sai da suke alwala gaba ɗayan su an gane ko har zuwa na ƙarshe tun daga na farko har na ƙarshe wanda wata ruwaya ta nuna kusan mutum ɗari uku ne mutum ɗari uku sai da kowa ya yi alwala da wannan ruwan na gwangwani kaga wannan mujiza ce ai gagara koyar ne tabbas to ma da yake ma yukhadhu min al-hadith mujizar da tafsirul ma bayna yaday nabi sallallahu alaihi wasallam mujizar yawaitar ruwa tsakankanin yan yatsun annabi alaihi salatu wasalam nabi ta'yidul lahi da nabiyyi bil mu'jizat yadda Allah yake karfafar annabinsa ta hanyar mujiza ta hanyar gajiyarwa na uku at'amu wal ma al qalilani da ruwa da abinci kaɗan yubarak fihi ma yubaraku fihi ma bayna yadayi nabi sallallahu alaihi wasallam ana yin albarka ana haɓaka su a tsakankanin hannun annabi alaihi salatu wasallam hadisi na gaba ana bi humaydi sa'idi radiyallahu anhu qala an karbo daga abu humaydi sa'idi Allah ya kara masa ya dai ga zauna ma annabi sallallahu alaihi wasallam gazuwa ta tabuka mun yi yaki tare da annabi alaihi salatu wasalam yakin tabuka shekara ta nawa na'am shekara ta nawa shekara ta takwas ba da abba wala ma amma kaya ta sai wala nasira shekara ta nawa injiniya tabuka hukumanta ko zan tarihi wanda malamin mu yake gaya mana cewa ake cewa so ake narki a jikinka kamar suka yi a cikin ruwa shekara ta tara a watan wani wata a ramadan wannan kenan wannan kenan a wannan wata aka yi tabuka aka yi wannan tafiyar bari kara ba ku ta ta amsa lokacin garjin zafin rana ne wani irin yanayi ne ba wannan lokacin a watan rajab eh a watan rajab shekara ta tara a watan rajab dan sai a ji rumawa ko yawa falamma jaa wadil qura yayin da yazo wani guri da ake kiransa wadil qura shi wannan wadil qura wani gari ne wanda yake tsohon gari yana nan tsakanin madina da sham yake shi ne wadil qura tsakanin madina da sham tsakanin madina da sham idan ra'atun fi hadikatin la ko sai suka ga wata mata a cikin hadika a cikin lambunta gonarta tana ciki fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi kar kuma da mu'jiza ake bayani sai annabi yake wa sahabbansa ukhrusu ku kinda da ku kinda da estimate ko ku yi estimate na cewa wannan wato kayan marmarin da ya fito a gonan nan in ya buɗe kwasu da waje ko buhu na waje shi ne okuro ku tinta ta ku gani buhu na waje kwano na waje ya ce wa sahabbai wa karasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajara ta usukin sai annabi ya ce amma ni na kinta ta zai ba da wuce goma duk wata shi ne kwano ne na a duk jiki dai kwano dole bari jiro muku ta aka yi kamfata a cikin shine daidai ne shine daidai da abin da za a yi karka a kan sanya ta samu kamfata a cikin to shi kuma fara kamfata a cikin a yanzu ni cewa ne duk wata shi daya kwano cikin kaga yanzu kwano nawa kenan zai gaba daya dari nawa dari shida a dari uku kuma dari sittin sau goma ba dari shida ba ko ba daidai ba ne dari shida to annan da ya ginda ta yake in gaba ɗaya gonar nan ta bushe ba da dari shida za ta bayar wannan dalilin in ya bushe zai ba da kwano dari shida shi ne wato ashirar ta a wasu ce wata goma kowane buhu ko kowane kwando zai ɗau kwano cikin fakala da hadeji da ita a fi ma ya faru min ha ki kiyaye abinda zai kin ga dai yanzu mun miki estimate to ki kiyaye mana abinda kuma za a fitar sa annabi yace da wannan mata ki kiyaye mu yanzu za mu tafi amma muka da za mu tambaye ki cewa kwano nawa ne kawai ki kiyaye balamma ataina tabuka yayin da muka je tabuk ko kun san da yaji tabuka waye ba wannan labarin da wannan mai labarai yake bayarwa duk da kun yi ba zan Allah ya yi sunna da ku na ga muku sanda harka da yiwa ina da kaga da hayyan kullun na zo kun ya ina san da yaji je na kunna ne kaje da yake je ka kariya ta zuba kariya ya yi da ina al'azari kababuwan da yake guda uku suke kai kai kai ai ya zuba kariya ne ta dukan Allah ma anzala Allah bi hanin zuka kuma da za ka ga yadda yake tashi na san duk iyayen mu sun san wannan sannan duk sun ji ba shi da azali an gane ku dilla ba to yakin ma da ba ai ba ina za a ce wai jin ya rika kwaranya a fada bayan ba ma yi ba ba ma yi ba ba kwata kwata tsoron suka ji ruwa suka gudu suka yi suka kama gaban amma dai an yi tafiyar to sai yace yayin da muka je tabo kala mun fada cewa sai yace amma ku saurara inna haka tahubbu laylata rihun shadida a wannan daren wata iska mai tsanani za ta taso wannan faɗar wannan din ba mu'jiza ce yawwa sai ce za ta taso wala ya ku wannan ahadin annabi yace ina ba ku umarni kan wanda ya miki in ta taso ya tsana kowa ya zauna inda domin za ta iya guduwa da kai don ta taso kan wanda ya dai wa man kana ma'ahu wa'ir duk wanda yake tare da raƙumi kuma bari a ilu to yi mata bai bai ya daure domin shi ma za ta iya gaba da shi da za ta tafi da raƙumi kai wa yake yawa ba dan na ha abu bai da zai yi ne din muka daure rakunin wa habbat rihun jadida ana haka sai ga islami sanin da ta su fa kama rajul sai wani mutum ya miƙe ka san duk tafiya akwai wanda za ka ga su ba ta ji akwai wanda za ka ga kawai bayan da za ka yi da su sai ka yi hakuri saboda haka yace kawai sai wani ya miƙe ba al'adu bi da wani tsayi yace da ta dauke shi ko yace ta hada shi da wani gongo da jefan gari shine jabal tsayi sai ta hada shi da gongo Allah ma yake yi wata mu da shi wata ne bangon da shi ta buga shi da nan iskara wane mutum wa hada maliku ailata lin nabi sallallahu alaihi wasallam baklatan bayba sarkin aila shi ma wani gari ne da yake a gefen sahilul bahr aila gefen wato wato me yake kiran sa koji eh to sai yace wannan sarkin wannan garin sai ba annaba alaihi salatu wassalam wata fara albadara wa kasahu gurdan sannan ya bashi kuma mayafi wa kataba lahu bi bahrihim an gane ko wato shine malamai suke cewa sai annabi alaihi salatu wasalam ya nada shi jagorancin gefen wannan garin da yake a gefen koyi cewa to ka zama kai ne jagora aka nada shi cewa ya kula da duk wannan bangaren falamma a dawadin qura yayin da ya je wadin qura ina ne gurin nan yanzu ba ya dawo gurin nan da ya zo ya tsaya ya ga wata mata a lambu to yanzu a dawowa ne ake wannan magana sai annabi alaihi salatu wasalam bayan ya zo nan kale lil mar'a sai ce wannan matar kam da hadikati wannan lambun naki kwano nawa ka samu a ciki ko gonar ki kare take ashara ta ausuke kwano da yake da daidai ba dadi ba da jiji aka samu wata ɗin goma nan da kake za a samu shi aka samu ba ne mutum karasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kalan ajarata a cikin karasa wato kansa ne ai ba ba ba fada kai na ga tafi ne rai sai dai zama karasa rasulullahi kace wata ɗin goma ne irin yadda annabi ya kinta kinta fakalin da nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ni muta ajiyar ne da madina to zai ni gaggawa yanzu sauri nake madina zan koma kare yace hadi ni tsaba shi ne wata ruwaya ta yana fara ganin garuruwan madina sai kalli madina yace wannan garin shi ne tsaba ko aiba ana ku oke a haka ne kamar na rada ni kuma ya ta'ajjala bai duk wanda yake so ya sauri ya bi ni fa ne ta'ajjala ya gaggawa ya biyo ni falan ma ashrafa ala al-madina yayin da ya fara gado ashrafa shi ne ya fara gado gidajen madina kun san inda za a so ita maka ita ce mai siddin madina ba ta da wannan kwazazzaba sosai saboda haka inda za a so in ka taho daga maka za ka dawo madina za ga a sama kake kana an go gidajen kamar yadda yanzu mutum bai tafi abuja ya akwai garuruwan da ka wuce zai wuce ta hanyar zariya da kaduna za ka gidajen da aka sabo to kamar haka eh su a kasa ciki a kasa ciki zariya ne ko to zariya to sai yace duk wanda ya zo na ban ji ba balan ba a shirafa ne daga daidai balan ba a shirafa oke to bari mu فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينه فمن اراد منكم ان يتعجل معي فليتعجل فلما اشرف على المدينه قال هذه طيبه haka ne? to ba ba ba ba ba da ibnu bakka ko sai ibnu bakka ya ce ba mana arada kalimatan ma'ana da wannan idraji idraji wani mutane da yake guda ku ya kewaye shi yawwa to kun ji idraji eh to da haka ai an gane mutane ko wani mutane da yake gila hadisi ma adat min ba bi albajin ruwati in dakala to shi ne bayani ne ba magana annabi ba ce bayani ne na mai ruwaya yake bayani cewa mu ga wannan idraji قال ابن بكر كلمة معناها أجرب على المدينة abin da ake nufi wato ajraba alal madina cewa ya fara gano gida ajraba din ya fara gano gidajen madina ta ne ne hadihi tayba wannan ita ce baba ko tayba tayba ita sunan madina ce yanzu sunan madina ya kaga ne suke kiran da shi ya fide ya ala ya fide bala mukama da kufar jiya sai annabi ya ce yusammuna ha ya fide ba wa hiya al madina suna ce mata ya tsiri amma da gewu sunanta almadina almadinatul munawwara ko tsaiba ko tsaba duk kowanne ka faɗa daidai wato da ɗan ɗan gari ke nan gari mai daɗi kuma haka yake har yanzu madina daɗi ne da ita daɗi ne da ita amma muna yawan faɗa cewa guraren ibada kuma a maka mazal ne kawai a madina amma inda za ka je kai inda za ka je yanzu kai ta zaman ka a Madina har ka je ka dawo ba ka je maka ba duba umara kai ko aikin hajji ba ka je ne ka yi ziyara ka huta domin guri ne da ba damu amma ibada tana maka to shi maza ne mazarin Madina kamsa ko wuraren ziyara biyar ne sauran ku yawon bude ido duk sauran da za ka yawon bude ido shi ne kawai za ka iya zuwa har miliyon ka shiga ka biya kuɗi za ka gani abun mamaki miliyon din nan za ka gani mutum ya je biya riyal wajen arba'in dola wajen dubu ashirin da takwas za ka biya ka shiga kai in ka shiga gurin dan miliyon din nan su gurin kallo za ka ga wato tira ce da muke yi wa yara nuna gurin ta daya wala ba Allah ya ajiye wasu su gaba ko kai ba to da haka ita ce ne nuna gurin ita za ka shiga a nuna ba wai har sai a ɗani nuna ma 'yan gidaje na suke ba Allah mun dai shiga kawai amma duk wani shirin da takwas za ka shiga kawai a gaje ya ma mata annabi a wato duk duk wannan mun biya yara a yi tunani shi ji za ka shiga a nuna ba sai kuma irin gidaje da yara suke yi wanda za a ga ai gidan kasa to sai aka yi maka gaba ɗayanta ko madina gaba ɗayanta da gidajen kasa aka yi kawai aka dan sa yan fitilu masu haske kawai sai a danna ba sai injiniya sun yi dabaru sai a dabara sai a nuna fitila da nuna guri kaza a ce nan ne gidan sai na bari abokan yake a da kawai ka fito ko rabu awa ba ya kai maka ka biya dubu ashirin da takwas muka fito ne sai to a wannan abu din da ko yaya na ce wallahi da anan da ke ji ba buɗewa zan yi a rasa ji wahala wallahi duk wannan abubuwan da suke faɗa gaba ɗaya su je kana zuwa makaranta ba wani sabo amma an yi gurin ko da yake ko ba komai ne na shiga kaga wani ba zai bai ta rubuta mun mudurai cewa wani abu ne daban a ciki ba kawai sira ce in kana zuwa islamiyya ita ce ya tambaya na larabci za ka shiga ko na turanci ko na urdu ya riga uku wanne za ka shiga in ka zaɓi wanda za ka shiga sai a gaya ma lokacin da za ku shiga da kun shiga an yi abu kawai ku fito shi kenan dubu ashirin na takwas ɗin ƙasa ta da wannan ji kawai wani ne malamin islami a wajen ya yawo sai ya ja ku nan gurin ya buɗe ma sai ya ce muku sai ya kafa ɗan abu a jikin kwamfuta su sai a ce alaƙar wasu waye ma za a kafa a su goma ta ɗaya sai a ce ba wanda ce ta farko don Allah ba mu biya wannan ba wancan ce ta biyu wancan a nan gurin da biya shi arha na biya ma za a zama ne daga wannan sai wannan sai wannan wallahi shi ne sai a ce ma kuma sai a zo wani guri a cewa wato me yasa ba ƴaƴan annabi su kaza ne amma me yasa da na fadi ma tafi asibiti wannan ba mun kafa da me yasa aka fi sanin na fadi ma da ƴaƴanta wannan ko a yi ba ta mana tare mun yi ko awa dai ba za ta yi ba ta dubu ishirin da takwas ɗinka musamman da haka wannan shi ne shi za a yi magana da nake ko da yake irin wannan guraren Allah yake mu je kana zuwa makaranta ka je ko to za ga alamar siratin za ka alamar siratin ba za ka zama ba ko ba za ka zama ba to shi ne yake cewa هذه بابا فلما راى احدا انه لا انقل له احد قال لي هذا جبير يحبنا ونحبه wannan wani dutse ne da yana san mu muna san kullum da kai kaga dutsen Uhud ka tuno wannan cewa na ba ne da Allah subhanahu ya ce dutsen nan yana kaunar mu muna kaunar sa kuma dutsen Uhud yayi tare da gurin dutsen sau 40 sau 40 shine dole da zaka ga kana a masallacin wajen makabartar baki a ga gaba matsowai shine wani ke jawo da biya ba wani da biya ne saboda haka dutse ne da annabi alaihi salatu wasalam ya yaba maka ka ga ba ba yaban da ake bar ba yi wa arfa ba ma ba yi wa jabal rahama da ake zuwa ai kaji a kai ba dutsen kuri shine irin wannan wato yin da to sai ta dutse ne da yana son mu muna son sa kai ma sai ka ji kana kaunar dutsen uhud ala ku saurara ala ukhbirukum bi khairi duri al ansab shin bana ba ku labari da mafi alkhairin gidaje dur shine jami'i na biya da biya jam'ul jami'i ne shi dur gidajen mutanen madina ba wanda ya ba alheri a gidajen madina bana ba ku labari ba قالوا ولا يا رسول الله كابن كتي باب يا باكين الله قال ديتي دور بني بني النجار wane mai yake gidan bani najjar su suka fi kowane gida alheri a madina sai yake tumma duru bani abdul ashal sannan gidan banu abdul ashal su ne gida na biyu wane ne tumma duru bani sa'ida sannan gida na uku shine gidan banu sa'ida aw nuru bani hari bin al-khazraj ko kuma jaddarawi ko kuma gidan al-hari ibn al-khazraj dangin zuwa gidan sa'ad sa'ad bin ubada ko al-khazraj eh saboda haka su sannan gidan wa fi kulli duri al-ansar yani khaira ya annabi yace kuma bayan wayannan da na lissafa duk gidajen Madina kowanne gida yana da alheri amma dai yanzu mabiya bayan lamu ka fada daga wayannan sai wayannan amma duk gida da yake a Madina ne alheri bala hikna sa'ad bin ubada sai sai muka hadu da sa'ad bin ubada fa kana abu usayd sai abu usayd yace alam tara shine shugaban hazrat alam tara anna nabiyallahi khayyara al-ansar baka ba da labarin cewa annabin Allah ya bawa annan sarawa matsayi ya ba da fifiko yau an ba da lambar girma MON da CON duk an raba an rabawa kabilu ba ka da wannan labarin fa adraka sa'adu min nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ad yana jin labarin da ya faru an faɗi ya gida na farko an faɗi na biyu su an faɗi su a na uku sai annabi alaihi salatu sa'ad bin abi ubada yayi sauri ya je riski annabi alaihi salatu wasallam bari ku ji karfin hali fa kana ya rasulullah sai ya ya ma'aikin Allah ko yi rasulullah sallallahu an ba da an ba da fifiko ga gidajen lansarawa fa ju'inna mu kuma gidan mu ya kaza mu dangin mu ya gaban mu mu ne a karfi Kala ji aka faɗa na uku da yake mu ga shi an faɗi matsayi mu ne za ka kawo mu ne na uku mu ne na uku fa kare sai annabi yake a walaysa bi hasbikum an takunu min al-khiyar ai abin da yake ne a walaysa bikum an takunu wato min al-khiyar wa in lam takunu awwalahu eh bai je ku albur albari wa cewa an ba lissafa ku kun zuwa da uku bai ba je ku abu albari ba eh shi da cewa kuna cikin zababbun ba ai kasancewa kuna cikin zababbu ya ishe ku kawai ba sai ka zo ka cewa wani kaza kaza sai da kuna cikin kawai ka gode wa Allah wannan tabi'ar mutum to kago yanzu shi ne wasu ke cewa ai na magana ne dan ba an kasa da shi to da ba kasa da kai bai za ka ga wacin ma yanzu kokari za ka yi a kasa da kai to su an kasa da su amma sun zo suna kore wani ma yi kwanu min alhadi bayanin wurin hadata biyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'at fa kanat ilhaman min allah lahu eh bayanin al'amuran da wato annabi ya zartar da su kuma suka faru asali kinsa wa annabi aka yi wanda wannan abubuwan kuma suka tabbata sannan nabi fadilatul madinatul munawwar falalar madina tana nan da falalar ta hayyan a madina ko banda da aka yi zama za ka yan madina ba ka ganin mutane jiki duk dan madina eh abinci in dai kai abu ba daidai ba dan madina ya gani da shi da ko mutane sai ya gani zai ce ba ba daidai wani wani abu da na lura da za a fito daga kofa wani ya zo irin fararen da yana shafa kofa dan madina wani da shi da yana ganin da yake hada haramun mamnu ba zai kai wallahi ba zai gane ka ba a garin annabi yana gani zai ba magana mamnu malaman su ta zo na tafsirin Sheikh Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin yana yi bayan asuba a can wajejen jin nauyi yana suratul baqara ta bakai shi karim rahman yake biya yana tasowa wasu suka biyo wani abu da aka yi ana fara yake musula wallahi ana ba sannan aka zo wannan tuhudin wani zai dauki da kama yake nan baya bukata za ka je yadda suke wannan bayan Allah za ka ga rayuwa ta gaske wani ya biyo shi bai zo ya bar yake la ta tasawwa a tattazawa ai Allah ka lana ta mana eh wanda wasu dai wannan kai to wannan shi ne dai a na biyu na uku kai fadin da jimuru wa buyutul ansar falalar nan ya ce waje wani da duka kodi kuma shi ma yana da falala na uku fadlu durun wa buyutil azza falala ta gidaje da kuma dakunan nan sarawa sannan na hudu bayanu maratib da amsal fil fadli wal manzila falala da ko bayani akan matsayi na mutanen Madina da falala da kuma matsayi har yau babi na gaba babu tawakkulin ya ala Allah ta'ala babu da yake magana akan dogaran annabi da Allah yadda annabi yake dogara da Allah madaukakin sai wa aitmatullahi ta'ala lahu da yadda Allah yake ba shi kariya da yake wallahu ya'simuka minan nas minan nas daga mutane an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma an karo daga jami'in da Abdullahi Allah ya kara musu yadda kare yake ga zauna ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gazuwa ta najidi mun yaki tare da Annabi alaihi salatu wassalam a yakin da ake kiran sa yakin najidi eh mun yaki a wannan lokacin to me ya faru sai ce falamma adrakatul qa'ila yayin da lokacin kailula ta yi shine alqa'ila ai adrakatu waqtul qailula yayin da lokacin siyasta da annabi yayi to domin haka annabi yake kullum lokacin siyasta zai yi kuma har yanzu ɗabi'un mutanen madina ne suna yi har yanzu wa huwa fi wadin kathiri da iza annabi yana a lokacin yana daidai cikin wani wadi mai yawan kayoyi mai yawan kayoyi na ce lokacin ku mutanen madina ɗabi'a su ce kamar yadda na faɗa wata ran ba na mantawa malamin malam jabir yana biya umda tul aka sai yake bada labarin wani ɗalibi suna makarantar a madina yace ana cikin lanta kawai lokacin kai lula yace sai daga hannu sai ce ilu ba ina shaida da la ta kilu kawai sai ta kwanta na kwanta ne sai da annabi ya ce ku rika yin kailula domin ke danu ba sa kailula ba lafta ba ko me kake ya tafi ya kwanta wa kai dan wani ya bada garin ba da yake kiran yan waje da dan abin nan fararen nan a bare kuwa yace kuma yana da kai duk dai abin da za a yi to duk da kaga mutum yana irin wannan ya san da ya tsaya eh sai da san baka ga da yawa haka da kailula ba wallahi kuwa duk kokarin ka anan kai wannan kara ba hadisi ba ko aya ka da zaka ga da Qur'an ai wani ma daga nan kun kulla ke Allah ya kiyaye to shine yake cewa me yawan kayoyi fa nazala ta ta shajara bi annabi ya sauka karkancin wata bishiya wanda zanna ya yi inuwa da ita wa'allaka sayfahu sai annabi ya rake ta komin zabi fata farraka nasu fi shajari sai mutane suka warwatsu a karkashin buci yastazillu da kowa yana neman inuwa domin gurin mai gajin rana ne wa baina nanu kadalik muna wannan yanayin inji jajin kowa yana huta ana kwance inda ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai muka ji annabi ya kwalla mana kira fajina sai muka zo faiza arabiyun ka'idun bayna yadayhi sai mu kawo muna zuwa muka tada wani balaraban kawai a durkushe a gurfana gaban annabi alaihi salatu wasallam fakana sai ce inna hadha adani wannan da kuke ganin sa shine yazo mu wa ana na'imun ina bacci fakkar ana sai ji ya zare ta kobi na daga cikin inda na zaki fasai kasu dai da akwai ruwa da ta zo ta nuna cewa da ya zare ta kobin ba sai ya taba annabi yana jin da yake man gamna auka minni ba musulmi bane yake waye sai kwace ka da gare ni haka yake annabi a wajen ruwaya da hudu ma da suna magana a kanta sai yake Allah ya da yake Allah sai irin cutar nan da ake kira ku ko ku ba da Hausa sai ta kama rabin jikin sa kawai sai ta koyi ta bai tunda yanzu ya zama kira wurin da za a rike ta komin yanzu ba kwari sai ta ce ta sai annabi ya miƙe ya dauka sai ya ce wa anta man gamna ukan kai kuma wa zai kwace ka da gare ni sai ce ba kowa na ji kun kai raya kai ne sai dai ka zama mai kyakkyawar daukar fansa don ba ka mai da sharri da shai haka yake ba cewa ba ka mai da sharri da shai amma wannan ruwaya da babu kura akan cewa yi faktara da sai bi sai kaftu wa huwa qa'imun na farka yana tsaye ala ra'asi a kaina mukhtarikin sajjan ya dara takobi tsirara ga ta kai na ya rike ta tsirararta halin da yake mun yamna uka biyu waye sai kwace ka da gare ni kullu sai nabi Allah Allah fa jamahu kawai sai ku ba ku fa ta kama thumma qa'ada fa huwa hada sai kuka ga yayi wannan gurbanan yayi lil dawo da kuka ganshi haka shine kuka zo ka dame shi haka kana da yake walam yu'aqibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi bai raba ba sai zallabe shi yake jika shi ka fita ko gun yake ita da yaka banda annabi wa zai haka ما يؤخذ من الحديث حكمة الله النبي صلى الله عليه عز وجل نبيه من الأذى إذا الله يكباوه annabin ka kariya daga cutarwa na biyu abuwan nabi ana kawo shi dama a kai karkashin abuwan kana karanta sira ko akhlaqun nabi cewa irin abuwan da annabi ana kawo wannan anan rajul ta'liqan taliban da kalbi na uku tawakkulin nabi sallallahu alaihi wasallam ala allah yadda annabi ya dogara da Allah wa thiqatihi bi ta'yidi wato amintuwar cewa Allah zai karfafe zai taimake eh babu bayani mithil ma bu'itha annabi sallallahu alaihi wasallam min al-huda babu da yake bayani akan matal misalin abin da aka aiko annabi da shi na shari'a wani ilmi da izini hadisin nan da kuke biya jirani ana bi musa al-ashari abdullahi bin kayyi radiyallahu anhu qala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi yace masalin ma ba aka ni Allah bihi misalin abin da Allah ya aiko ni da shi min al-huda na shari'a wani ilmi da ilmi kamar sanin da kai bin kafir a wannan ruwaya a wata ruwaya kamar sanin da kai ko kamar ruwa ne mamako asaba azan da ya sauka a ban kasa fa kana min halatiya sai aka samu wata kasar nasiya ai bayi ba mai kyau shine nasiya kabilatin ma idan ruwan ya sauka sai sai ojobi sai ta rika karɓar ruwan shine kabilatin ma sai ta rika karɓar ruwan فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة sai ta fitar da tsirrai manya da ƙanana busassu da ɗanye da ɗanyu masu yawa manya da ƙanana busasshe da ɗanye masu yawa shi ne alkala ciyawa da al'ushu masu yawa wa kana mina a jari daga ciki kuma akwai wani rami ko kuma wani guri in ka ga dawa ka ce aljannu shi ne a ismul makar akwai wani guri da shi kuma wannan gurin da ake kiransa la tajrabu ma'an wa la tabitu zar'a shi in ruwa kasar ta sauka a kansa baya kasar ba ta saukar ruwan kuma ba ta fitar da tsiro ruwan ya sauka kawai kwarage wai ba ta kan yi shi ne akwai wani ajari shi ne wani guri daban ko wani rami ko wani bangare amsa amsa katil ma shi rike ruwan ne ba zuke ke ne ba abin nufi shine idan ruwan ya zuba a gurin shi ba zai zuke shi ba kawai tara ke an fahimta da jago ka kuma tara ke an shuka ba za ta fito ba tara ke ke amma ai za a yi amfani wani za mu zo mu ji misalin su ake ne shi tara ruwan yake kamar siminti yanzu ruwa ya zuba guri ai tara shi ne shine amsa ya fassara ma akwai wani guri da auta ka tilma shi tara ruwan ne ba da ba Allahu bi annas amma kuma in ruwan ya taru mutane suna amfanuwa da shi ne mutum na biyu fa sharibu mutane su sha wa sakau su shayar wa zara auti ko wa zara auti shuka wa asabat min haqaibati al-ukhra kun ji yanzu kashi biyu aka faɗa ko to na uku sai aka samu wani bangare daban kuma inna ma hiya ti'anu shi kuma fako ne la tumsiku ma al baya rike ruwa wa la tumsiku kala da kuma baya fitar da sarai fadali ka masalin man fa kuma fi to yanzu an gaba to annabi zai fassara wa guda uku tun na farko da na biyu da na uku sai annabi yake fadalika wancan misalan da muka yi na farko masalin ma ba a sani Allah bi ka masalin da yake da kira asaba azan wa kana min hana qiyatal kamilatil ba fa amma dakil kala wa ushbar kathira to shine na farko sai annabi yake to shine fadalika misalin man fa kuma fi dinillah wannan da muka faɗa shi ne misalin wanda ya fahimci addinin Allah Allah ya ba shi ilimi yana iya iskin bazi ya fitar da fito shi ne na farko zai iya iskin bazi kamar su imamu malik su imamu shafi'i za su zauna su gano a aya da hadisi ne Allah yake so yake a waje ka za su fitar ma shi ne ake kira kashi na farko shi ne na farko an gane ko to sannan وذلك مثل من فقوا في دين الله ونبعه ما بعث لي الله به فعلم وعلم haka ne yawwa saboda haka shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wa rafa'ahu ma ba'atha li Allah bihi sannan abinda Allah ya aiko ne shi kuma ya amfane fa alima ya sani wa allama kuma ya sanar to na biyu shine shi kuma wanda yake tara za ka ce yana ina wanda yake tara ruwan kawai amma mutane suna amfana shi da kake misalin ma'addaci wanda ya haddace qur'ani amma bai san fasara ba ya tattara hadisai amma bai san fasara su wani suna kansa saboda haka ba abin da zai yi ya ji haddace kawai ya zama akai wurin ajiya an fahimta da dogo zai iya zuwa yanzu ya koyar da yara qur'ani amma bai shi ma bai san me aka cewa balle da na istinbadi duk da haka dai kaga ai amfani an ai amfani an amfani da shi ko amma ba kamar na farko ba to shine misali na biyu na uku kuma shine sai yace wa matan man lam yarfa li dalika ra'atan misalin wanda baya dan kai akan wannan kuwa shi ba na farko bane shi ba na biyu ba wa lam yaqbal hudan lahi alladhi ursilta bihi bi kafu shiriyar Allah da Allah ya aiko da ita ba sai yace وفي رواية أو رواية وكان منها قائفة أو رواية واتو أنت أمود ببنجر الكسر أقول بنجر دبن قيلت الماء كما في روتا حديثي ko yawa kayyanatil ba saboda haka ya rike ruwan ya rike shi kawai maimakon kabilatil ba kayyanatil ba ya rike ruwan to wannan zarwa ya ji daban kawai ma na sai da wannan to shi na uku shine wanda bai san addinin Allah ba ballan jira kuma ya karanta shi shine abin da shi sa ba da mai gurin jari suke kawo su wato daban-daban shine suke cewa ba da wato hadisi ya kasa mutane gida uku na farko ashabu da ilmi wal fiqh na biyu al-huffaz alladhina lam yurzaqu lam yulzaqu al-fahma fiha fima yahfaz mutanen da Allah ya ba ta hadda amma Allah ya ba ta fahimta abin da suka hadda cewa sannan kaso na gaba kuma sune waɗanda su kuma allati lam tarfa bi dalika al-hasan fa aradat anhu takabburan an gaya musu gaskiya suka yi saboda girman kai shine suka ce wa minhum man lam yadkhul fi dini aslan daga cikin su akwai da ba su yi addini ba adali an musu talla addini suka yi watsi ne irin su Abu Jahil da ire iren da kabburan kawai wa ina da da taurin kai to shine ake kwatanta shi kan ambi samma kamar bulbuliyar kasa kurmar kasa wato kurmar kasa kamar su suke wanda take ga ta kawai ta akan tudu da ruwan ya zo kawai kwarewa ce da ta ruwan baya da natirin din da kuma akan tudu take sannan ta yi lakwara to ka ba ka ce akwai wanda duk abin da zaka faɗa na alheri ba zai shiga zuciyarsa ba kawai kwarewa ce to shine misali na uku yi kamar bayan tukunya ko bayan kofi in ruwa ka zuwa a ai ba zai zauna ba ko bayan tukunya da ya bi zama bukari kaga ai zuwa take to kamar haka zuciyarsa take باب شفقته صلى الله عليه وسلم على امته باب da yake magana akan tausaya annabi alaihi salatu wasallam ga al'ummarsa wa mubalagatihi fi tahdhirihim mimma yadurru da yadda annabi yake kaiwa matuƙa wajen tsoratar da mutane dan ganin abin da zai cutar da su cewa kar ayi shi sa duk wani alheri da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda za mu wato idan mutum ya zai samu alkhairi a lahira annabi ya faɗi ba wani alheri da annabi ya rage bai faɗa ba duk wanda zai zo yanzu ya kawo wani abu ya ce alheri da ƙarya ce jikin ka kuma duk wani jami da zai iya samun ba annabi ya tsoratar da mu kuma ya faɗa saboda haka wannan su ne ma'aunai abin da ya zanyo ba ce cikin barkan bane yanzu mutane rashin yadda ba a gama sallama wa annabi wani amma da an sallama wa annabi da za a tabbatar da duk sako ya yi sa kowane ilimi duk abin da kake so na alkhairi annabi ya yi ka misalin da dai wasu mata muna karatu na sai mutu idan zo ke yanzu ki dawo abu da ya shafi azka zikiran da annabi ya inganta su har ki mutu za ki gama har ki mutu a ajiye wayan jiyar babu da dama haka shekara ya fahimta da su mawdu'ai da bai zaya ingantattun kawai har ki mutu za ki iya gama da su domin za ki karo ai ta ba ana magana a rokai ne baka isa ba ko to amma wajen annabi cikakke ne ya isa khatamun nabiyina a kowane bangare ta ko ina annabi ya cika ta ko ina mu abin da ba ma so ba ma so a yi annabi kishiya shine kawai problem eh ba ma so annabi a yi annabi kishiya kowa za ta iya mai kishiya amma kace wa annabi wajen biyayya kar kai maza domin shi kada ya tantance a to shi ne malam ya ci gaba da cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko Abu Hurairah ya ji annabi yana cewa inna ma masali wa masalun nas misali na da mutane ka masali rasuli wane mutum wannan hadisin yana kayatar da shi sai annabi ya ce kamar misalin wani mutum ne da istauka da nara da ya kunna wuta ya kunna wuta falamma aza'at ma hawlahu yayin da ta haske abin da yake gefansa ita wannan wutar ka san karo yanzu a daji ko a fili mai kan duhu ka kunna wuta ai ka ga za ta yi haske to yayin da ta haske abin da yake gefan ka ko ta yi haske abin da yake gefansa ja'ala al-farashi sai kwari suka wato yi cincirin do sai ga kwari sun yi cincirin do kaga akwai irin kwarin nan ba a wuta da sauran kwari ma sai suka ga ake duk za su tsawo wani lokacin ko guda ne a ɗakin kankara zai wuce sai ka kashe fitila da ya ga haske a waje zai waje kwari suna son gurin haske banda sauro da ya wutan duhu yawwa amma su sauran kwari sun fi son haske Eh, yau sai ya ce, Allahi ta gawo bin nari, annabi yace kamar misalin wannan kwarin da ya zuba a wuta wa hadi dawabu da wayannan wa hadi dawabu da irin wayannan dabbobin allati takawu bin nar wanda ke bada cikin wuta ya kana fiha ko allati takawu bin nar ya kana fiha wanda ke kokarin fadawa cikin wuta kuma wasu su fada daga cikin faja'ala yanzu a hunna sai annabi ya rika kore wa yaglibu wa yaglibu la haka ne ko wa yadlibu lahu wasu kuma suna rinjaye da duk yadda zai tunda sun yawa duk korewa da wasu sai sun fada da tunda sun to da yawa annabi na korewa to sai annabi yake misali na da ku kamar haka ne ina ta tunkuɗe ku kar ku shiga wuta amma ba yadda zai yi wasu sun shiga ba haka ga shi nan muna gani ba yadda annabi zai yi wasu wasu sai halara ta yi girgiza wallahi sai dole sai wannan wutar ta yi girgiza sun fada ba yadda za a yi shi ne kawai jahilin ga shi nan annabi ya ba da misali ya ce ina ta dunkule su wa man zuhbiya anil nari wa udkhila aljanna ana kokarin dunkule ku daga gefen wuta amma wasu wallahi sai sun fada Allah ya kiyaye fa yahtahimna biya annabi ya ce fi dunya fa ana aqulu bi hujjatikum ni kuma na rike da me yake kira igiyar wandon da zuke na rike zai ku da gefen wandon ku ina janyo ku ani na rike bare shiga wutar wa hum yahtahimuna biya amma suna fadawa shine kawai annabi ya ce kar ai kaza kace sai kai to kai ne wanda ka kwace din eh wanda yake sai yayi to wanda ya kwace ne bai da zaka yi na na'am yawa to kaga ga babban da ya zai ya faɗa kalmar shahada kurukuru amma za Abu Jahl suna zaune a gefe to ya annabi bai da zai kadara ta riga fata kadara ta riga fata to irin wannan ne ba yadda za ka yi ana ji ana kallo ba ga duk duniya ya duk musulmi ya yi cewa kayan annabi ya fi kyau kayan hajji annabi ya fi kyau ba da ba ko amma duk wanda zai kawo kana karka kowaye kana yin tsarkar to me yasa ba za mu hakura da wanda muke tsarkar mu dawo wanda yake ba ma tsarkar ba me yasa me yasa ai ina ga ya wani wani bawa Allah Allah ya hada ni da wani sufi ya zama tajin ba daya saboda haka tun da za mu tafi dama abubuwan ina karin sa to da muka zo a madina ba ɗakin da ya ba a maka sai Allah ya haɗa ɗaki ɗaya sanda muka zo za mu tafi umara muna zuwa a me yake kiransa miƙaƙi da muka je miƙaƙi aka fito to wata ba ɗaya sai ce ya kamata fa a ɗan yi bayanin umaran nan sai ce ai duk malami ne kowa malami ne wanda bayani kuma za a yi na sai da ya kamata a yi bayanin nan saboda haka sai muka yi bayanin umara bayan an yi an kwana biyu za mu tafi wata rana da jiki ke nan malam na ke za mu yake baka ga na ajiye tarbina ba nace ya aka yi haka yake tun da zo garin nan ba ga ana waje ba ne dariya ne kuma dariya ne ce ai ne da taka a Najeriya ake haka take maka ne ce duk wanda kaga nan ba sallah ba sha biyu da minti goma sha tara kuke yin ta ba anan ne ce amma a Najeriya cewa kuke ɗan kaza ne kuke yi ne ce amma ai mutum ya zo nan kowa ajiye aki da sai yake ba Allah da annabi to ne ba za a yi haka ba nake kuma kai ka san Allah ba zai kyale wasu mutane su zo inda annabi yake a kwance su rika yin shirme kuma Allah ya kyale kana shiga ciki za ka ga ya rubuta ya ayyuhan nabiyina amanu la tafa'u aswatakum fawqa sautin nabi daga daidai kan daidai kabarin sa an sa innal ladina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina nake kai ka san kai ka san cewa wannan gurin wato Allah bai dauki mutanen banza ya ba su ajiyar annabin sa ba ba zai yi ba ba zai yi ba yace wallahi na da Najeriya karatu da kai hake saboda haka bin hayaniya da kuka ji ana yi mutum yana wallahi ka da wutan ba sallar karfe 12 da minti 20 za ka yi sallah ba ta karfe 1 ba a daina wannan abubuwan da a san da iyayen mu da suke shekara kusan 70 baya 100 waye san wani agogo iyaye ne za su fito kawai su kanta rana za su kalli rana a kai da tura suka zo iyaye suna gaya mana sai aka yi ka'ida masu fitowa gure sai aka ba za ka yi sallah ba cikin ne daga nan ba ka samu cewa amma mutane su rika wata ni babban abin da yake ba da takeici kullum nake gaya wa mutane ka yi kokari ka san wanda zai kokari ya kai ka zuwa ga Allah ya ingantacce kawai wannan hayaniyar ka kyale ta duk karatun mutum duk yawan zan baka gamsu da shi ba kyale shi ba wai zan san yawan kara yawan karatun da aje shi wallahi wanda ka zauce da shi kai kokari ka ga murabbi ka samu ingantacce wanda zai baka fatawa ka dauka kawai shi kenan kwani ɗaya ba amma wannan hayaniyar ba za a gushe ba ana yin har kiyama ta yi Allah ta fara yi wani to wannan shi ne kun ji abin da annabi ya faɗa wa mu yaktahu muna fiya suna ta burbawa to ba yadda za a yi lokaci ya yi ga mun lokaci ya yi wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu cikin sarki ya yabe mana wannan guri da muke ta bayani Allah dan sunayen ka kyawawa duk wanda ba taɓa zuwa maka da madina ba Allah kai su wanda suka je kuma Allah kada ka yanke musu zuwa muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon da maɗaukaka musu ni marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon da maɗaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da gafara masu rai kuma Allah ka ba su zaman kwana mai amfani Allah ka tsara musu lafiya wannan kuncin rayuwa da talauci da kasar mu take ciki Allah ka yaye mana wannan matsaloli da aka jefa arewa a ciki da gangan Allah ka maganta mana da Allah dan sunayen ka kyawawa wanda suke so su jefa yankin mu a cikin matsaloli Allah ka san su Allah kai mana magana muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma amina fi awqanina wa aslih himmatana wa la tuhmi umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a rizqaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin